ta'ala wa barakatuhu alaikum salam wa rahmatullah yau goma ga watan ramadan jirman zama da talatin da shida wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan yuni a Allah ya sake dawo da mu gidan maulanmu a shafi ibrahim mansur imam kaduna don ci gaba da tafsirin ramadan tafsirin maulanmu fiye da yadda tafsir na maulanmu shafi shafi islam a shafi ibrahim karatu a sayyidi malam sunusi shi maulamu shafi ibrahim mansur imam da ke basira a kamakunla bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشيخ إدري لنا في هذا المهدري والتعرفي بالتعرفي يوم مولى مشي إبراهيم رضي الله تعالى عنه يتشغب هذا التفسير أشكن وقرقون القرآن يشي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ ميروني مبكاتي كسكنتاتي a uzu billahi da Allah mina shaidani daga shaidan to korewa daga rahamar Allah to a nan sai shi Ibrahim ya ce alhikimatu tahil qira'ati a cikin fara karatun alqur'ani da budewa da karatu bi hadhihi maliki cewa shiga ya zuwa sarki ko wani attajiri ko wani shugaba da mama shiga fadarsa ya hataju da karkil babi bayan da za mutum ya fada ba sallama wa ya hataju lil istizan yana bukatuwa ya zuwa ga kulu buyutan gaira buyutu kuma ta tastani su wata sallimu ala ahliya to shi ne ka'ida idan mutum ya zo da kwankwasa kofi ana danna danna wani abu ne da suke sawa sai a ji ƙara daga ɗaki kowa dai da yayin shi da Allah ba sallama ake yi ba ba kwankwasa kofa ake yi ba ba ba ba ba bismillahir rahmanir rahim saboda kasancewa a bakin kofa akwai mai gadi shine shi tahtaju lil istizan bawa yana bukatuwa zuwa ga neman izini wal mutakallimu shine lokacin shiga fi qira'ati kalamin lahi cikin karanta maganar Allah tabaraka wa ta'ala fa innahu cewa shi kuri hadratin lahi tabaraka wa ta'ala a cikin shiga hadarar ubangiji mai girma da daukaka wato abun ne Musa da jirgin ya ce a billahi minash shaitanir rajim to yana so ya je wurin Allah shi ne ma'ana duk sanda ka to yana bukatar zuwa fadan Allah kuma ya san akwai mai gadi a bakin kofar alƙawari to na ce ya gana da shi bi kalamihi da ainihin maganarsa ita ce alƙur'ani wani haza ya tsarkake jikinsa ya tsarkake zuciyarsa ya tsarkake mahallin da zai tafi harshensa daga ƙarya da gulma da annanimanci da tsegumi da batsa da faɗin abin da bai بقوله دفئن سأعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتو ya tsarkake zuciyarsa daga hassada da girman kai da munafunci da ƙarya da gulma da annan imanci shine ya ce a'udhu billahi minash shaitani da daga shedan abin jifewa daga rahmar Allah Allah ta'ala ubangiji madaukakin dan zaka karanta alqur'ani fasta'iz ka nemi tsari billahi da Allah min shaidani daga shaidan arrajimi abin jini da alqur'ani mala'iku da jiba da sai da ya sako kasa yayin da ya saba wa Allah shehu ya ce a'udhu billahi a ni bawa mai tsoro mai fargaba mai rauni talauci ko matalauci ina neman tsari billahi da Allah mina shaidani daga shaidan din nan arrajini kuma daga rahamar Allah qala rasulu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce lauhi anil qalami anir rabbi tabaraka wa ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yadda ka ji din nan a uku mala'ika jibrilu ya koya ne haka ya sanar da ni daga allo shi kuma daga allo fa hadhihi sigatu kaga wannan siga ta a'udhu billahi shaytan afdal siga isti'azati ita ce mafificiyar duk wata siga ta neman tsari wanda za a yi a'udhu billahi shaytanir rajim a'udhu billahi kaza a'udhu billahi kaza to shine shehu rajiyar da shekaru raji ita ce mafificiyar siga domin abdullahi dan mas'ud shi abdullahi dan mas'ud ya ce wata rana ina gaban manzan Allah sallallahu sai na ce a'udhu billahi sayyidi billahi sayyidi min ash-shaytanir rajim ina neman tsari daga ubangiji mai ji masani daga shekaru a kasar da yake da sallallahu alaihi sai annabi sallallahu alaihi ya ce da ni yabna ummi abdin ya kai dan uwar baba a'udhu billahi minash shaitanir rajim in za ka yi ta'awizi ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim yadda mala'ika jibril ya koya min shi kuma yadda ya koya daga lauhul mahfuzu shi kuma yadda ya koya daga alqalamul a'la shi kuma yadda ya koya daga rabbul izzati to shi ne shehu radiyallahu anhu ya ce wannan siga ta uzu billahi min shaitanir rajim ita ce mafificiyar dukkan sigogi baki da shehu ya ce a'uzu ma'anan a'uzu ina neman tsari ma'anan shi altaji'u ila Allah tabaraka wa ta'ala ina fakewa ina ɓoyewa ina makalewa ina rataya zuwa ga Allah mai girma da ɗaukaka. Astajisu ma'anan shi astajisu ina neman taimako billahi da Allah tabaraka ta'ala mai girma da ɗaukaka. Mina shaidani daga shaidan allazi huwa iblisu wanda shine iblis. Shi wace a shaidanu min shaɗana wato shaidan in ka jance a shaidanu ai mushtaqqun min shaɗana shiɗuna iza ba'uda. ma'anan shaidan wato an tsago shi ne daga shaɗana shuɗunan idan ya nisata ma'ana wato ba'uda anil haƙƙi ba'uda anil rahmati ba'uda anil jannati shi ne ma'anan shaidan shaɗana ba'uda min rahmatillahi shi ne ma'anan shaidan a wa iblisu shi kuma iblis kana abdan ya kasance bawa ne asalin shi mukarraban abun kusantawa fi hadratin lahi tabaraka wa ta'ala a cikin halarar ubangiji mai girma da daukaka kama sayati fi qissatihi gadan fi suratul baqara shi wace kamar yadda dai za mu labarta muku labarin sa gobe a cikin suratul baqara insha Allah fadurida sai aka kore shi walu ina aka tsine mar wa ubida aka nesa tashi an hadartihi daga halarar ubangiji tabaraka wa ta'ala fasumiya shaidanan sai aka sa mai suna shaidan wasu ne iblisa aka sa mai suna iblisu ba da ma kana ismuhu azazila bayan ainihinsa sunansa azazilu ainihin sunan shaidan kenan wannan ibn manzuru ya ya rubuta shi a cikin lisanul arab ya ce wa shaidanu fai'alun min shaɗana iza ba'uda fi man ja'ala nunu aslan saboda haka ainihin shaidan sunansa a zaziru lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya masa umarni da ya sujada bai ba yi girman kai saboda taurin kai irin na wuta da yake da wuta aka halice shi wuta Allah ya ba ta girman kai kwarai idan wuta ta shigo daki abinda take cewa ana lagayi ni kare ne kawai ba wani sai ta kona komai sannan hankalinta zai kwanta ya za ka ke gani idan wuta ta zo to ba kwanciyar hankali dole ne mutum hankalin zai tashi sai ya ga wannan wuta ta mutu bayan ta kona kayan ɗakin sannan ta kona gidan sannan ba hankali ba makwabtan ma sai ta shige su to shi yasa shaidan da aka ce girman kai da aka ce sujada sai wannan girman kai ya motsa na wuta ya ce shi bai yarda ba shi gashi gashi gashi gashi wannan shine dalilin da yasa aka canza mara suna daga azazilu ya koma iblisu warrajimi abinda ake nufi da rajim bi ma'ana marjumin madrudun an hadarcin lahi tabaraka wa ta'ala ma'anar rajim wato abin jefewa lokacin da aka ce sujada bai ba to da Allah ya tsine mai sai mala'iku suka hau jifan shi da taurari fita daga rahamar Allah fita daga aljanna fita shi kenan sai sako kasa to shi ne ake ce mai rajim wato korarre wanda aka kore shi daga rahamar Allah aka kore shi daga aljannar Allah aka kore shi daga hadarar ubangiji tabaraka wa ta'ala shi shedan madrudun anil jannati abun korewa ne daga aljanna madrudun anis samai abun korewa ne daga sama madrudun an rahmatullahi tabaraka wa ta'ala abun korewa ne daga rahamar Allah mai girma da ɗaukaka شويشي رضي الله عنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ har yanzu dai ni bawa kaskantacce wulakantacce kasashe gajiyayye matalauci mabukaci ina neman tsari billahi da Allah mina shaidani daga shaidan ɗin nan wanda sunansa asali a zaziru ya dawo iblisu arrajini abin jifewa da taurari shi to ma'anan shi ista'azal abdu billahi wato wannan neman tsari da bawa yake da Allah tabaraka wa ta'ala da neman fakewa da yake da Allah da neman taimakon Allah da yake yi shi Allahun nan alamun alal jalalati alami ne wato a bisa jalalar Allah au alamun alal zatil wajibatul wujudi al mustahiqatu li jami'il kamalati shine ma'anan Allahu babu mai suna irin wannan sauran sunayen Allah ya ba da su aro ga halittarsa amma Allahu shi ismi ne wanda yake ya tattaro kowa ya tattaro komai shi alami ne ala zatil wajiba alwujud almustahiqatu li jami'il kamalati to kaman dai mutum wato irin jifan da mala'iku suka yi wa shedan shine a nan ƙasa kuma bayan ya addabi jama'a kai ne ta'awizi kamar kai ma kana so ka dora mai jalala za ka harbe shi da bindiga don ta'awizi bindiga ce da ake harbin shaɗan da ita mala'iku sun jefe shi da taurari kai kuma kana so ka harbe shi da jalalar Allah tabaraka wa ta'ala to shine yace alamun alal jalalati min ash-shaytani wato daga shaidan allazi wannan da yake allamana Allahu annahu aduwwun lana Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da mu cewa shaidan makiyin mu ne har ya ga mana a Qur'ani inna shaydana lakum aduwwun fattakizuhu aduwwan ku sani cewa shaidan makiyin ku ne kuma ku rike shi maki kuma shaidancin nan da ake faɗi a cikin shaidan shaidan ba wai shaidan bane kawai shaidan akwai shaidan aljani akwai shaidan mutum akwai shaidan dabba akwai shaidan sandararren abu shi yasa larabawa idan mutum ya aiki irin na shaidan sai a ce ta shaidan fulani wani ya yi aiki irin na shaidan gashi mutum amma shaidan to wannan tawizi ana nufin uban shaidanu duka idan mutum ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim to daga shaidancin farko zuwa ƙarshe ya gama da shi da shaidan babban da shaidan karamin da shaidan na tsakiyar ma dan ba wajibi bane ka gane shaidan zai iya yiwuwa matar kama shaidan yi tajalli ta zama shaidani a gidan sosai zai iya yiwuwa ɗanka zai iya yiwuwa almajirinka kai kai kanka ma kana iya zama shaidanin baka sani to amma idan kai ta'awizi shikenan sai Allah ya kiyaye ka kawo kanka ruqiya kenan yanzu shaidan zai fita saboda haka a'udhu billahi minash shaitanir rajim wato ista'azal abdu billahi bawa yana neman tsari kariya rataya fakewa da Allah wanda Allah nan alami ne wato wato sunan Allahu alami ne a bisa jalala minash shaitani daga shaitan allazi wannan da yake allamana Allah Allah ya sanar da mu annahu cewa shi aduwwul lana maki ne gare mu wa amarana ya umarce mu an nattakizahu mu rike shi aduwan maqiyi inna shaytana lakum aduwwun fattakizuhu aduwan wattikazul aduwi aduwan rikar maqiyi maqiyi ba zagi bane misali ka fahimci cewa mutum makiyinka ne ba zuwa zaka ka dinga zagin shi ba ko ka dinga gulman shi ko ka dinga mai habaici ko ka dinga surutan banza da gugar zana wala ta kun bi kalanika hakin bi ahwal gairik kar ka dinga maganganun waninka saboda habaishi ko gugar zana a in ka fahimci mutum makiyinka ne to ka sha maganin zama da shi me maganin zama da shi ka ba Allah tsantsar bi ka gama da shi ko da shedan ne shi duk wanda yake kinka in ka ba Allah ka gama da shi sunan shi sori amma idan baka ba Allah ba ka zauna kana ta zage shi kana ƙarya kana mai kazafi kana sharri to in Allah dan baka hankali ba sai ya nasara akan ka saboda ka kar mutum ya zauna yana bata lokaci akan maki har ya zauna yana maganganunsa wata kazal aduwi aduwan rikar maki a matsayin maki an ta tahassana minhu shine ka katangu ka neman wa kanka kariya ka nemi tsari daga sharrinsa wa tattaliza ka nemi tsari to a nan ne waɗansu mutane suka fahimci inna shaidana lakum aduwun fashtagalu bi maharabatihi fa fatan mahabbatul habibi wasu sai suka fahimci shedan makin ku ne ku rike shi maki sai suka kama shi ya kashi har soyayyar Allah da manzon Allah ta kufce musu sun shagaltu da fada da shedan sai zama ba ba su zama cikin masoyan Allah ba ba su zama cikin masoyan manzon Allah saboda fada da shedan wasu kuma sai suka fahimci inna shaytanu lakum aduwwun wa ana lakum habiban shedan makin ku ne amma ni masoyin ku ne in kun bar shedan kun zo na zan taimake ku to shi kenan sai suka shagaltu da san Allah da biyayya ga Allah fa kafahum adawatul aduwi sai Allah ya isar musu da kiyayyen makiyin su shine shaidan to haka nan duk wanda yake so yayi nasara akan shaidan to yi kokari ya zama ya damu da Allah wai shi wala rabbi jegar radiyallahu anhu yana fadi yana cewa a dume bidar ya kashe makiyinsa dan ya fashe haushinsa ci ya kashe zarafinsa dan nashiya duk wanda ke bai kashe makiyin shi don ya huce haushinsa to ba zagi zai dinga yi ba da batanci da kazafi da sharri ya ba Allah kawai ya zama kullum zikiri kullum salati kullum tafakkuri kullum karatun qur'ani kullum sallah kullum azumi kullum soyayya to shi kenan sai ka makiyinka ka gama da shi bai da nasara kuma a kanka shi yasa a zamu shi Allah ya ce wata kadal aduwan an ta tahassana minhu wa tasta'iza idan kana so ka riki maki a matsayin maki to ka katangu gabarin sa ka nemi tsari da Allah daga sharrin sa wal abdu shi bawa laisa indahu illa rabbi bai da komai sai ubangijinsa yanzu ubangiji bawa ya kokari ya koma zuwa ga ubangijinsa wa yaltaji'a ilayhi ya samu mafaka a yasta'izu bihi ya nemi tsari da shi min sharri hadhal makhluq alladhi huwa iblis daga sharrin wannan abin halitta wanda shi ake cewa iblis shi ake cewa shaidan to anan ne bayan Allah suke cewa a ishtigaluka bi mahabbatil habibi haqqan fa idza ishtagalta bi adawatil aduwi fatatka mahabbatil habibi ana aduka muradu in ka shigaltu da yakar shedan sai makin kai nasara akan ka ka shigaltu da soyayyar Allah kawai ka bari Allah ya yakan maka shedan to amma abin da kake yi innahu yarakum huwa wa qabiluhu min hasla tarawnahu saboda haka ka bi Allah ka shagaltu da shi in ka shagaltu shi sai samu biyan bukata a wurinka marhaban bikum wa alam marhaban bikum wa alam a bayan Allah sun faɗi sun ci shi shaidan din nan da ake gani wanda ake neman tsari din nan da shi wato kare ne daga cikin karnukan ubangiji halaran Allah tabaraka wa ta'ala tana da daraja tana da tsarki tana da tsada tana da wuyar shiga to halarar sarkin garin kuma ta wuyar shiga balle fadan Allah to shine Allah tabaraka wa ta'ala ya aje karnuka guda uku ash-shaytanu wan nafsu wan nasu sune hurrasul hadarati haka ake kiransu hurrasul hadarati akwai kuma yan fashi hudu qawadul arba'ati الشيطان والنفس والهوى والدنيا wannan kawadi'u wannan wannan kuma hurrasu masu gadi guda uku shaidan zuciya mutane abokanka da sauran jama'an gari dukkan masu gadi ne haka sai Allah tabaraka ta'ala ce da su kar ku bar kowa ya shigo fada ta sai dai wani karfin ku na yi muku izini kuma duk wani makami da kuke da shi ku yi amfani da shi akan shi kuma idan bawaye ta samma hadaran ubangiji na ويقول ابن العجيبة الحسني a ibnu ajiba alhassani الله عنه wani allah ya kara mai da cewa إعلام ka sani أن الحق تعالى cewa allah mai girma da ɗaukaka جعل بحكمته الشيء da hikima zai shi والنفس da zuciya والناس da mutane حراس الحضرة su zama su ne masu gadin fadan allah فلا يفرق wanda ya sai shiga fadan allah حتى يفرق فيهم sai ya bi ta tsakiyarsu ويجوز عنهم sai ya gota su أن يكون cewa mutane da shedan da zuciya suna tsaye a bakin kofan Allah suna zara ido kuma
وكلهم الله بباب حضرته Allah shine ya aje su a bakin kofan fada shi وقال لهم yace da su لا تتركوا أحدا kar ku kyala kowane daya ko dan waye يدخل ya shigo wuri na إلا من يغلبه sai wanda ya fi karfin ku kawai فوقفوا بالباب sai suka tsaya a bakin kofa فإذا جاء من يريد الدخول idan wanda yake so ya shiga fadan Allah ya zo تعرض له الخلق to farko sai shedan ya ce to ga fa yan uwanka nan tashi je ka ka tare su kai musu wa'azi kai musu huduba shedan ne zai zuga mutane sai ce je ka ku je ku je ku je ku same shi na'am فيعيبون له sai الدليل su fara zagin dariƙa ai farin kyalle ake bautawa ai salatul fati ya qur'ani ai kaza yayi kaza ai shaudiyani ya ce ya fa annaba 40 ai wane ne wane sai ai ta maganganu ba kai ba gidi ka rasa ma wani irin maganganu ne ai ta ba ta dariƙar ai ta maganganu na'am وينكرون من يعرفها wanda kuma ya san ainihin hanyar kamar shi tijjani radiyallahu anhu, kamar shi ibrahim radiyallahu anhu, kamar manya manyan jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai a dinga bata su ana musu aibi ana nuna aibin su ana faɗin maganganu saboda karbawa zuciyarsa taratai da ɗaya daga cikin su balle kama nan sai shigar da shi fadar Allah
فإذا غلبهم to idan mutum ya fi karfin su ya fi karfin mutane جاءه الشيطان to sai nafsu sai ta ce to ga yi nan fa ya fi karfin su fa ya fi taho baba sai ka san yadda za ka yi da su sai shedan ya tashi ka san shedan shine baban zuciya ana kiran zuciya almurratu shi kuma shaidan abu murra sunan zuciya daci data madaciya shi kuma shaidan baban daci shi yasa ake neman a kiyaye daga sharrin zuciya to idan shaidan ya taso na'am Mm.
ya ya dula alaihi muddatul sai fajr ya dinga nuna mai to kai hanyar nan karkabiya ta mutanen nan mutanen can ƙarya suke ai mun kirai ne gaskiya ne hanyar mai kyau ce amma kai kai yanzu ka san dade wanda ake kama a san fata yi kuwa wallahi sai matar ka ta gudu wallahi duk dukiyar ka sai ta gane wallahi kaza to kai ma a yanzu waɗanda suka ga annabin nan ma mutum nawa ne haka kawai ka kyala rayuwarka mai daɗi kawai ka ce za ka je ka bayan wasu bayan Allah san su kawai ya ishe ka da Allah da Allah rabu da hanyar sai ya dinga nuna maka wasu abubuwa in baka yi hankali ba sai ka juya
wa yukhawifahu min al-faqr sai dinga nuna mai tsoron talauci kai yanzu kana so a yi ma dariya talauci ya zo ya shigo gidanka baka gan su ba yan dari kan nan dukkan ne suka gani rigunan su biya baka ganin masallatan su baka ganin gidajen su baka ganin yadda su to wa yaqulu lahu sai ce da shi mata yaftahu Allah alayka kai yanzu yaushe Allah zai ma fatahi ila fatahin da watakila ma ana cewa yakunu ai ina samuwa wa yaqila wa qila la wasu kuma suna yakunu cewa ma ba a samun fatahin duk labari ne duk wani fatahi da kake ji a ce fatohin kare fatohin mubin fatohin mutlak duk labari ne tatsuniya ne kawai ba shi fa idza galabahu idan ya ce to duk da haka dai ba komai naji ni dai bawan Allah ne ina san Allah zan bi hanya ba ko ban samu fatahi ba ba komai shikenan ya gama da shi dan kenan wa zada shikenan sai ci gaba ta'arradat lahu to an-nafs daga nan sai shi ya ce to fa yanzu fa ba dabara ba tsimi ba dabara ke ce yar uwar shi kina tare kina cikin jikin shi ya dauka masoyi yake shi ce shi to ki je ki masa nasiha to daga nan sai nafsu sai ta taso taqulu lahu sai ta ce masa kayfa tatruku kai dunyaka yanzu saboda Allah yan uwanka mutane sun gaya ma ga wannan bawan Allah ya maka nasiha ya za a yi ka bar duniyarka wa jahika da mutuncinka wa izzuka da darajarka da buwayarka ila shay'in la ka je yakunu kana neman wani abin da baya samuwa ila shay'in yakunu aw la abin da yakunu bai da tabbas a ce ma akwai wasu masu ce babu
fa idza galabaha idan ya fi karfin nafsu qala lahu al-haqq to tun ta'ala kamun ya shiga fada Allah zai ji muryan Allah tabaraka wa ta'ala Mm. Allah ya ce marhaban bika wa ahlan marhaban bika wa ahlan marhaban bika wa ahlan barka da zuwa barka da zuwa sadauki barka da zuwa jarumi barka da zuwa kaza haka Allah zai dinga masa kirari walakin al-hurrasu sai dai su waɗannan masu gadi fa da nafsu da nasu da shedan la yazulu duk da haka ba za su bushe ba dam'iha anhu kaunarsu da kwaɗayinsu a kanka ba zai bushe ba in ka shiga badan ma shaidan sai dinga cewa ku dan leƙa ku gani an ba shi wuri kuwa ku leƙa ku leƙa ku gani ya samu kujera a wuri to in ba kujera ba ka shiga uku kuma ba za ka samu kujera ba sai ka bi umarni dan shi Ibrahim ya faɗi mutum biyu ba ne ba su ba wai ana nufin wai an kori mutum ba kenan daga rahamar Allah a zai iya wa saliki ya shiga fadan Allah amma bai da kujera majzubi zai iya shiga fadan Allah amma bai da kujera da saliki da majzubi a tsaye suke a fadan Allah majzubi saliki wanda ya haɗe shari'a da hakika shi ke da kujera to idan shaidan ya tura aka leƙa aka ce ai har yanzu bai samu riba shikenan za a dinga bin ka a hankali a hankali har dai sai an samo ka hatta yaskuna fil hadarati har sai mutum ya samu wurin zama ya zauna ya rasu sannan za su kyale shi walidhalika saboda qala haka ne bayan Allah suke cewa wallahi ma raja'a man raja'a wallahi mun rantse da Allah man raja wanda ya dawo ma raja bai dawo ba illa min Illa min al-dari al-dari.
sai akan hanya sai dai hadu da wannan masu gadi su kai mai wannan wa'azi sannan ya dawo duk mutumin da ka ji an ce ya shiga hanyar Allah ya fita to waɗannan ukur ne bai je fadan Allah ba ya ɗauka ya je akan hanya ya hadda shi dan ya mai hudu ba mutane suka mai hudu ba nafsu ta mai hudu ba sai ya dawo sai ya koma zagin waɗanda suke cikin fadan Allah wa amma man wasala amma kaga wanda ya kai ya sadu da fadan Allah fala yarju ko me za a yi wallahi ba zai dawo ba intaha saboda shi ya ga abin da ake a ciki ne amma wanda bai shiga ba shi ne an mai wa'azi zai ji amma wanda ya shiga fadan Allah ya ga wanda suke wurin saboda ka in ya ji ana zagin su ma sai ya zazzabi ba wai magana wai ya tsaya a wani mukabala ko a yi wani a zazzabi zai dan shi ya gan su sabanin wanda bai gan su ba saboda haka mu lura da wannan da kyau Allah ya mana muwafaka Allah ya datar da mu sa to shine shawar radiyallahu anhu ya ci gaba ya ce kana muta'allimun an yi wani almajiri mai neman ilimi ya taraddadu wanda yake kai kawo ila alimin zuwa wani malami fi kurasana a wani gari da ake ce da shi kurasana a ƙasar iran hatta hafiza min fi arba'ati alafi hikimatin har sai da ya haddace ilimi dubu hudu hikima hikima na ilimi sai da ya haddace dubu hudu a wurin wannan malami falan ma wadda'ahu lokacin da ya yi bankwana da wannan malami lin ruju ila waɗanihi da nufin zai koma zuwa garinsa ƙala lahu sai wannan malami ya ce da shi uallimuka shay'an bari mana in sanar da kai wani abu abdalu mafi falala min jami'i ma indaka min alhikami mafifici daga abin da ka samu na ilimi na hikima wani abu ne kwaya ɗaya zan gaya ma amma duk ilimin da ka karanta wannan abin ya fi wannan ilimi sai ce to malam to malam bari in zauna in ji sai ya ce masa hal fi biladikum iblisu shin a garinku akwai iblis akwai shaidan qala lahu na'am sai ce kwarai kuwa akan makallawa akwai shaidan ma qala sai malam yace da shi hal yuwaswisu lakum yana yi muku waswasi kuwa qala lahu na'am sai ce kwarai ko malam qala lahu sai malam yace da almajiri idza waswasa lakum aduwullahi ma za taf'aluna idan makiyin Allah ya muku waswasi me kuke aikatawa qala sai ce na rudduhu muna juyar da shi kala sai ce idza raja in kun juyar da shi ko kun kore shi in ya sake dawowa fa ya kuke kala na ruddu sai ce zamu kara korarsa kala idza raja aidan sai ce in ya kara dawowa kuma fa kala na ruddu sai ce sai mu kara korarsa kala lahu la taqdiruna ala raddi sai ce an ko haka ne ai ba ku da iko ba za ku iya korarsa ba. in dai za ku kore shi ya dawo ku kore shi ya dawo to ai yayi nasara kenan akan ku sai ya ce nan sai ya ce ka manta ubangiji ya faɗi innahu yarakum cewa shi shedan yarakum yana ganin ku huwa shi kansa wa qabiluhu da qabilarsa daga aljanu da mutane da shedanu min haisu la tarawna ta da ku ba ka ganin su shedan yana ganin ka kai ba ka ganin shi kuma yana iya narkewa ya shiga jininka shedan zai iya shiga idan ka ya gano ma abinda ba kai ka gani ba shi ya gano ya baka labari amma ba za ka gane ba shedan zai iya zama hancin kai shako maka abin da ba kai ka shako ba shi zai shako ya baka labari shedan zai iya zama a kunnen ka ya jiyo maka abin da ba kai ka ji ba shi ya jiyo amma ya baka labari dan bukatar sa wai ka je wurin in ya hango so yake wai ka je wurin baka san shedan zai iya shiga bakin ka ba ya furta maganganun da ba kai kake yin su ba yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce in kai fushi kai shiru kar kai magana in kai magana ka shiga uku don a lokacin da za ka yi fushi da zarar mutum ya yi fushi sai shaidan ya maza ya zo ya shige shi mafi yawancin maganganun da zai ba shi ke ba shaidan ne yake to shi ne wannan malami sai ya ce da shi walakin sai dai idza waswasa laka aduwwan lahi idan makiyin Allah ya maka waswasi fa kun ka zama kaddaihi kamar bako idza sada alaihi kalbu rabbul manzil idan karan mai gida ya taso masa yana masa haushi yastajiru bi rabbil manzil yana neman tsari yana neman taimako yana neman kariya da mai gida idan ka zo gida akwai police dog kana shigowa bakin gate sai taso da haushi za ka koma ka ɗebo duwatsu ne ka ringa jifan shi Ah, idan mai gida ya jiyo tambaya me haka a ce ai wani bako ne ya zo yana jifan kare me zo yi ce wurin ka yanzu ku rabu da shi kawai ku ce mai bana nan saboda ransa zai baci ai da da ka zo sai kai waya ce ranka ya dade wallahi ga na zo karan nan fadin tsoron shi a sa masu gadi su kama shi to yanzu yanzu nan sai ka shiga ba haushi ko daya to shi yasa in mutum ya zo fada Allah da ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai Allah ya ce mala'iku su kama shi da sai su kama sai ba shi sadaf sadaf lafiya lau ba abin da zai faru to shine shi wannan malami sai ke gaya wa shi wannan yaro ya ce masa idan ka zama kamar bako idan ka zo gida kare ta so yana haushi ka nemi taimakon mai gida la yubashirul kalba bi nafsihi ba a so bako ya tinkari kare da kansa yace anta kai dinnan idza waswasa ka iblisu idan iblis ya maka waswasi in taji ila rabbi ka je ka fake da ubangijinsa ka nemi tsari da shi ya kafi ka sharruhu zai kiyaye ka daga sharrin shaidan kul abinda zaka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim abinda za ka faɗi ke saboda haka shedan din nan kamar yadda aka faɗi ba shedan bane kawai shedan akwai shedan mutum akwai shedan aljani akwai shedan dabba akwai shedan ice akwai shedan dutse akwai shedan shedan shine ubansu duka saboda haka duk in ka nemi wannan tsari Allah ya kiyaye ka daga sharrin su baki daya wa a'udhu billahi minash shaitanir rajim saboda haka muna neman tsari da Allah daga shaidan abun korewa abun jefewa daga rahmar Allah malam shi Ibrahim radiyallahu anhu yace ashururu sharrori na duniya baki ɗayan su ala ala aksami a bisa wato an karkasa su an karkasa su sharrun ya ta'allaku bi dinil mar'i akwai sharrin da ya rataye da addinin mutum imma kufrun imma dai wannan sharri ya je ya janyo ka kana musulmi ka zama kafiri au ibtida'un imma kuma kana cikin ahlus sunnati ka koma cikin ahlul bid'ati au fiskun imma kana cikin natsatsun mutane ka koma ka zama fasiki au kabiratun ko kuma ka je da darajarka da girmanka ka je kana aikata babban laifi a wusa giratun ko kuma ka aikata karamin laifi ka rena ya zama babba zai iya yiwa mutum ya kankanin laifi amma saboda rena laifin da ya sai laifin ya kato ya girma shikenan sai ya haɗu da sharri babba a shehu radiyallahu ya ce kullu hadhihi masaibun fi dinil mar'i dukkan waɗannan abubuwa kafirci bid'a fasikanci babban laifi da karamin laifi dukkansu masihu ne a cikin addinin bawa aw musibatun fi badanil abdi akwai kuma sharri na biyu shine masifa wadda za ta samu jikin bawa shi ba imani zai taba ba shi jikin mutum zai shafa shine maradun kamar rashin lafiya au zamanin ko kuma ciwon ajali cutar ajali misali kamar cutar aids ko kuma mutum ya hadari a yanke mai kafa to har ya mutu kafan nan fa ba za ta dawo ba ko a yanke mai hannu ko kuma a yanke masa wani bangare na jikinsa sai dai a sa mai na roba ba amma gab- gabar ta tafi kenan ko kuma dai wata cuta wadda in ta kama bawa ba warkewa sai mutuwa aw buhun ko kuma rauni Allah ya sa mutum rauni ya zama bai da karfi a cikin addini aw kasrun ko kasala mutum yana so ya tashi ya sallah yana jin kiran sallah amma ba zai tashi ba wannan sharri ne wannan masifa ne babba aw jubun ko kuma wato nawa ko ko ko tsoro mutum ya zama bai da bai da ƙarfi bai da kuzari a cikin lamarin addininsa to wannan ma masifa ne aw fi malil abdi ko kuma Allah ba zuciyarka zai taba ba ba imaninka ba ba jikinka ba a abin da ya baka shine malil abdi abin da bawa ya mallaka kamar dil auladi kamar cutar yaya mautul auladi mutuwar yaya faqadil amwali mutum yana da dukiya su ta halaka wannan ya kone wannan ya wannan motar ta hadari wannan motar ta ta kone wannan kamfanin ya kari haka haka kullu hadhihi masaibun dukkan waɗannan masifu ne in ji shehu radiyallahu anhu yace al'abdu shi bawa idza ta'adha billahi idan yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim yanwi to ana so yayi niyya a zuciyar shi annahu cewa shi yasta'izu billahi yana neman tsari ne da Allah min jami'i sharrihi daga dukkan sharrinsa sharrin shedan sharrin kafirci sharrin bid'a sharrin fasikanci sharrin babban laifi sharrin karamin laifi sharrin cuta a jiki sharrin cutar ajali sharrin rauni sharrin kasala sharrin tsoro da raki da nawa da sanyin jiki sharrin cutar yaya sharrin mutuwar yaya sharrin halakar dukiya shine ma'anan a'udhu billahi minash shaitanir rajim in ba ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim duk ya nemi tsari Allah ya kare shi daga waɗannan masihu da waɗannan sharrori da aka ambace su baki da to shine shawar dalla ne ce sharrun akwai sharrin da yarji'u ila dinihi yana komawa ne zuwa addinin bawa wa sharrun akwai sharrin da yarji'u ila badani yana komawa ne zuwa jikin bawa wa sharrun yarji'u ila ma lahu min Allah tabaraka wa ta'ala min ni'matin akwai sharrin da shi kuma yana komawa ne ya zuwa abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya baka na ni'ima kila malamai suka ce suratul isti'azati ainihin hoton ta'awizi neman tsari wato hoton a'udhu billahi to bayanul ma'rifati tana fito na fito ne da ma'rifa sanin Allah shi yasa wanda suka san Allah irin kananan arifai da irin marzuban da zaka kai da Allah ne wani shedan wai mu ba mu tsoron wani ba Allah ba shehu radiyallahu anhu ce Allah sarki ya ce a zahiri in ka kalli ta'awizi a billahi wato hoto ne na hoton ta'awizi kaman zahirinsa yana fito na fito da sanin Allah li'anna al-khawfa domin tsoro min gairin Allah tabaraka wa ta'ala daga wani Allah mai girma da daukaka la yarda bihi al-arifuna masana Allah ba su yarda da shi ba masana Allah ba su yarda ka ji tsoron wanda ba Allah ba li'anfusihim ga kawunan su li'annahum domin cewa su la yarawna ba sa ganin gairan Allah tabaraka wa ta'ala wani Allah tabaraka wa ta'ala sai shi ce walakin sai dai duk wanda ya ce ya san Allah ya saurare mu da kyau dan fala arifun illa bi ba ne wajibun in dai mai ladabi ne to ya saurare ni zan gaya mai in ba shi shawara ya ce walakin sai dai haza adabun ma Allah tabaraka wa ta'ala shi ta'awili ka ce a'udhu billahi ladabi kai wa Allah karka yi kai karka yi karka ce kai ka san Allah ba za ka yi ba ko me ka sani in Allah ya ce ayi abu kai kawai ba maganar cewa kai kana da wani ilimi na musamman daban ka aikata abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya umarce ka da ka aikata shi wai ce haisu amara bihi domin Allah tabaraka wa ta'ala shi ne ya umarci qul a'udhu wal abdu shi bawa labudda babu makawa na'am an yara zillata
babu makawa an yara zillat- zillatuhu babu makawa ba ya rika ganin kaskancinsa wa maskanatuhu da talaucinsa bai ne dai khaliqihi a gaban mahaliccinsa in sha'a in bawa ya ga dama ta jabbara ala gairi wa wani sa girman kai in ka ga dama duk wanda ka ga dama ka mai girman kai kai takama kai fankama kai homa kai kawa kai holun kuma duk ya rage naka Mm, ka za akwai barazanar da ake ce mata holoko mutum bai da komai amma ga yana girma kai to wannan holoko sunansa to shi ne shi wuce in ka ga dama kai ma wanin ka girman kai wa amma inda khaliki amma a gaban ubangijinka fa huwa miskinu bawa a gaban ubangiji talaka ne da ihun rarrauna ajizun gajiyayyi an kulli shayin daga kowane abu ma bawa bai iya komai sai Allah ya mai ya ce hatta iblisar da iba har iblis din nan rarrauna wanda ubangiji ke cewa inna kai da shaidan kana da iba ku sani cewa kai ne shaidan ya kasance wato wato rarrauna yastajiru billahi tabaraka wa ta'ala minhu zaka ga bawa yana neman Allah ya kare shi daga shi shaidan din da kai ne sa Allah ce kana da iba amma kaga bawa ya zo yana neman tsari da shi saboda haka in za ka yi girman kai kai wa mutane irin ka shi kawai in ba haka ba yanzu ya sa a dan murda wani hanji a cikin ka ka fara wayyo Allah wayyo Allah ko kai hana shi ba yi ba Eh, sosai da sauransu dai Allah yana da iko akan wannan shine shi ne da rashin bawa yastajiru billahi tabaraka wa ta'ala minhu yana neman taimakon Allah tabaraka wa ta'ala daga sharrin shaidan li'annahu domin shi bawa ajizun kasashe ne gajiyayye an dardihi daga korar shaidan a wannan waswasi da aka yi magana a zuwa ya kamata akwai wata wasiƙa da shi malam tijjani bin usman zangon bare bari Allah ya kara mar yadda yake shi ibrahim radiyallahu anhu tambaya akan irin wannan waswasi cewa in ya faru ya za a yi to shi ne muka ɗauki wannan wasiƙa mu ɗan karanta ta don mu ji abin da shehu ya ce na من الولد إلى والده الشفيق shehu malam to ya zangon bari bari ya ce daga ɗa zuwa ga babansa mai tausayi
وبعد
bayan آه وبعد ما يليه bayan na faɗi abin da ya dace da ku na gaisuwa والتسليم wato da, da, da, da taslimi أيها الدواب الشافي ya kai wannan magani mai warkarwa fi ibrahim
والمورد الصافي ya kai wannan magangara mai gangaro da ruwa mai tsarki أشفنا من هذه القوامر ka warkar da mu daga wannan tintintin التي تقدر في قلب الإنسان wadda take ɗarsuwa a cikin zuciyar bawa فتقدر عليه sai الصبر ta zo ta gurɓata tsarkin zuciyar shi وهيا
ita ce mimma launa kada bihi irin wannan waswasin yana daga cikin waswasin da da mutum zai yi furci da shi law hukima alaihi bil wallahi da kufri an masa hukuncin kafiri ne shi abin da yake ɗarso a cikin zuciyar da bakin zai furta da cewa za a yi kafiri ne fa yasma'u qalbahu sai ya ringa jin zuciyarsa tatakallamu bi tana ta maganganu da wannan abubuwan ma annahu la ya'taqiduhu tare da cewa shi bawan bai kudurce wannan abun ba amma sai zuciya ta ringa faɗin abun kuma fa tatakallamu bihi an-nafs sai ka ji nafsu kuma tana maganganu da shi tana so kai ma ka amsa fa yadfa'uhu to sai ka ga mutum ya tunkuɗe wannan tunanin
thumma thumma yajri alaihi thaniyan sai kuma tunanin ya sake dawowa karo na biyu fa yadfa'uhu sai mutum ya ƙara ture shi thumma yatakarraru sai ya ƙara dawowa hatta yata'aba fi daf'ihi har mutum ya ji ya gaji ya wahala wurin tunkuɗe wannan tunanin kullu ta'ibi kowane irin gajiya kada ruhuhu taqruhu saboda gajiya ma daga tunkuɗe wannan tunani sai ya kai ga ruhinsa ma yana nema ya fita inda mudafa'ati yayin da ke hadha tunkuɗe wannan khadiri wa zalika wannan ko shi mimma la aqdiru an ne usabbi yana daga cikin abin da ni ba zan iya gaya muku in ce kaza bane amma na san kun sani alhasilu hasali dai ashfina minhu akar mu kullu ku warkar da mu kawai daga wannan cutar ba sai mun yi wani bayani ba ya mulhimul ilali ya maganin cututtuka sinadari sinadari ne warkar da cuta wassalam na ba ku lafiya waladukum tijjani usman dan ku ne tijani usman alhamdulillah alhamdulillah shi shi ibrahim yake ba shi amsa sai shi wuce alhamdulillah aina hadhihi shakwa yace kaga ainihin wannan koke da kake yi kana yashku ashaban nabi sallallahu ai alaihi ba kai ta wasallam fara ba sahabban manzo Allah ma suna kai kuka gaban annabi sallallahu alaihi wasallam fa yujibuhum sai ba su amsa zalika mahadal sai iman ya ce wannan shine tsantsar imani wa kullu ma waqa qadirun duk sanda wani abu ya darasu a cikin hadarinka tunaninka wa qul amantu ka billahi ce amantu billahi wa wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam haka zaka ce walhamdulillahi wa salam alhamdulillah wassalam إبراهيم بن العذاب ibrahim alhamdulillah ba tijani masha Allah alhamdulillah to shine fa wannan shine amsar da shehu ya bashi to shine shehu radiyallahu anhu ya ce kalu a malamai sun ce khaf min Allah haka ne ko ka ji tsoron Allah ta tabaraka wa ta'ala mai girma da daukaka bi shiddati iqabi saboda tsananin azabarsa wa khaf mimman yakhafu Allah li da'awati ka ji tsoron wanda ba tsoron Al- ka ji tsoron mai tsoron Allah wa khaf mimman yakhafu Allah ka ji tsoron wanda yake tsoron Allah li da'awati saboda da yayi addu'a Allah zai karba ka ji tsoron Allah ka ji tsoron mai tsoron Allah dan kar ma addu'a ka halaka wa khaf mimma la yakhafu Allah kai ka ji tsoron wanda ma baya tsoron Allah irin wanda zai cuce ka ya cuce ka in ka ce za ka yi wani addu'a da haka ya ce mutu gobe to ka ji tsoron irin wannan ka ji tsoron sa shi ma li'annahu domin cewa shi la ya habu shay'an baya tsoron komai la ya tawarrau an shay'in baya jin kunya komai duk abin da ya ga dama aikata baki wannan an karbo shi ne daga sayyidina ali karramallahu wajhahu radiyallahu ta'ala anhu shine ke ga wa dansa sayyidina al-hasan آه، قدس الله سره ورضي الله تعالى عنه يجي مسا يا بني خف ثلاثا يا كي دانا كجي تsoron abu uku خف الله كتsorace Allah wa khaf man la yakhafu Allah kaji tsoron wanda baya tsoron Allah wa khaf lisanaka kaji tsoron harshenka fa innahu aduka ala dinika harshenka makiyinka ne a bisa addininka yu'minuka Allah jami'a ma khiftahu in ka kiyaye to Allah zai amintar da kai daga duk abin da kake tsoronsa wannan yana cikin wasayar rasul sallallahu alaihi wasallama to shine shi wa radiyallahu anhu ya kawo mana anan yace idan ta ya- idan in ka lura da wannan karatu da kyau al isti'azatu neman tsari billahi da Allah ta kauye ai karfafuwa ne billahi da Allah wa izharul lil maskanati kuma bayyanar da talauci ne gaban Allah wa tazalluli da kaskanci bayne dai bayne dai da khaliki a gaban mahalicci hatta yujirahu har ya amintar da shi ya katange shi ya bashi kariya min hazal aduwi daga wannan maki iblis wala tubayinul ma'rifati shi wuce wannan ta'awizi baya fito na fito da ma'arifa sanin Allah a gane wannan bal bar dai adabun ma Allah tabaraka wa ta'ala ladabi ne tare da Allah madaukakin sarki wa man kana maqamuhu wanda ko maqamin sa ikai annahu cewa shi la yara shaydan baya ganin shaydan fala yahtaju lil isti'azati to baya buƙatuwa zuwa ga neman tsari babu al'arifina sashen masana Allah ya kuluna suna cewa inna cewa mu kaumun wasu jama'a ne la na arifu shaidana mu ba mu san shaidan ba za ka ji manyan masana Allah wasu suna faɗin haka shi ce to ai ba su yi laifi ba Allah ya gasgata su dan ya ce inna ibadi laysa laka alaihim sultanu cewa bayina na gargari zababbu shaidan baka da hanya baka da dama a kansu na riga na ba su kariya su ila rasulun sallallahu alaihi wasallam an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an waswasati shaidani daga waswasi da shaidan yake sanyawa a zakatan bayi fi salati a cikin sallah kala sai ya ce tilka mahadul imani kaji abin da shi Ibrahim ya faɗi abin da ya gaya wa shi malam tijani kenan zaka mahadul imani ko ba haka ce ba ya ce a tilka mahadul imani wannan shine tsantsar imani wannan ko ya zo cikin sahihu muslim kitabul iman babu bayanin wasu wasu tafin imani wa ma ya kulu man waje da an karbo daga abdullahi ya ce an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama anil waswasati daga waswasi da shedan yake kawowa qala tilka mahadul imani wannan shine tsagwaran imani kaga maganar ta yi daidai ya ce fa inna sarika domin shi barawo la yadkhulu baitan baya shiga gida laysa fi shay'un gidan da ba komai shedan baya barawo baya shiga gida baya shiga gidan da ba komai a ciki a kamar kango gidan da ya riga ya rushe ba wani abu a ciki sai buhun gero da masara yana shiga gidan da aka aje gwalagwalai to zuciyar mumini akwai gwalagwalai na imani shedan yana so ya shiga zuciyar amma zuciyar munafiki daga ƙarya sai munafunci sai yaudara mai shaidan zai da shi ai ya gama da shi sun riga sun haɗa kai sun daidaita to shi ne fa a shehu radiyallahu ya ce al-kuffaru kafirai wal munafiqun da munafikai la yarawna waswasata shaydani ba sa ganin waswasi da shaidan yake kawowa la anna shaydanu domin cewa shi shaidan faraga min amrin ya riga ya gama da su ya gama da lamarin su ya riga ya gama da su ya gama da lamarin su kullu man yara alwaswasa ta duk wanda ke ganin waswasi fa huwa mu'minun haqqan to ya sani fa shi mu'mini ne da gaske saboda ka sho malam tijani zangon bari bari kai mu'mini ne da gaske min ma da imanihi wannan waswasi yana zuwa ne daga tsantsar imaninsa ya ji waswasata yana samun waswasi li'anna aduwa domin cewa shi maki la yuharibu illa man kana yu'adi maki baya baya fada sai wanda yake fada da shi wanda yake gaba da shi amma masoyi maki zai faɗa da masoyin shi ai kafirai da munafikai masoyin shaidan ne to ina ruwan su da wani wasuwasi bayan an haɗa kai sun zama abu ɗaya su biyu duka to amma wanda bai haɗa kai da shaidan ba shine zai dinga jin wasuwasi saboda har yanzu shaidan yana gaba da shi amma man yuwafiqu amma wanda yayi muwafaqa da shaidan suka hada kai faqad faraga minhu hakika shaidan ya riga ya gama da shi la yahtaju lil isti'azati baya bukatuwa zuwa ga neman tsari to alhamdulillah اللهم صل على سيدنا محمد وعلى فاتح المعبد وعلى صحبه وعلى طول الصلاة في الأكبر وعلى هذه إلى صراط المستقيم وعلى هذه قدر إلى العظيم ورضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أكرم كل
Allah tabaraka wa ta'ala ya karba mana آمين Allah ya bamu ladan sauraro Allah ya bamu ikon aiki da abin da muka ji shi shehin namu Allah ya kara masa lafiya Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare shi Allah ya kiyaye shi Allah ya kara masa ɗaukaka albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fatiha salatul fatiha نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم wannan makaranta namu Allah ya kara mata albarka wannan mazauni namu Allah ya kara masa albarka wannan gida na shehin mu Allah ya kara mu gidan albarka Allah Allah ya karo arziki da zaman lafiya da kwanciyar hankali da albarka domin albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suke nufin shehu da mu da sharri Allah ka mayar a kansu masu shirya Allah ka shiryar da su wanda ba su shirya ba Allah ka tsare mu daga sharrinsu babban abokin gaban mu da shi ne shaidan kamar yadda aka karanta mana yanzu Allah shiga tsakanin mu da shi kamar yadda imamun naziri ya faɗi a cikin littafinsa ya ce akwai waɗanda da wurdin a'udhu billahi minash shaitanir rajim suka kai matsayin da suka kai shi kadai suka riƙe wurdi a rayuwarsu a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ce farkon lamari akwai masu yin kafa hamsin kowace rana aka zo aka samu masu yin kafa ɗari aka samu masu yin kafa ɗari kaza har dubu daga nan har dubu kaza da shi suka sadu da Allah a wuzu billahi min shaitanir rajim da haka nan wannan abubuwa da ake karanta da mu Allah ya ba mu ikon rikewa Allah ya ba mu ikon aiki da su kuma a ƙarshe ina roƙon salatul fati ɗaya da ligila fi kafa ɗaya don ina da tafiya gobe insha Allah zan yi tafiya gobe kuma da na dawo daga tafiyar za a ci gaba da gani na a wurin tafsiri insha Allah ta bada ina roƙon salatul fati da digilani اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا في قريش إلا في رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف اللهم افتح لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا مجيب الصائلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين